الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بسوء إلا ورحم ربي وما أبرئ نفسي ita rai ba a karan kanta ba ce sai ta kubuta ba amina zilali game da tuba-tubai innan nafsa jinsi na rai la amaratun mai yawan umarni ne kasiratul amri tana yawan umarni da su da mummunan lamari illa ma rahima rabbi illa man rahima rabbi sai dai wanda ubangiji ya ji kanta ha sama huwa nan sai Allah ya kiyaye ta inda rabbi cewa ubangiji ga huru mai yawan zafara ne rahimu mai yawan jin kai ne wa qala al maliku وقال الملك طلب إلا تكرس لنفسي qala al maliku sai wannan sarki ya ce ituni bi a ji a zo mu da annabi yusufa an saka liku zan zabe yi ne ma'ana li nafsi da kai na zai zama zaɓar sai na duk abin da za mu yi a masarauta sai mun nemi shawararsa a ja'alahu khalisan li zan kada sai a keke nuna shariki ba tare da mun yi tarayya da wani wanda zai zama nawa ne kawai ta shuke-shuke cewa man libi haza wa zai mun wannan lamari kala قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ kala عليم yusuf sai annabi yusuf ya ce ijani ka sanya ni mana alaka zayin al'ar daga tafsirin kasa nan wai babu wani abu na alfahari da kai a'a addu'ar nan yana daidai da rabbi gafirli wa habli قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب Abuwa tana daidai da haka saboda haka dan ya fada haka dan ya ga in ba a bayi din ba an barwa wani barna za a yi yace ij'alni ka sanya ni ala kazayin al-ard na kusa da wannan taska ta ƙasa ardi misra ƙasar misra inni hafizun ni Allah ya da zan kiyaye alimun kuma Allah ya sanar da ni zu hibzun wa ilm ya murwa zai umarni wakila katibun na iya rubutu wa hasibun na iya lissafi wa kazalika وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء zalika haka nan al'amna alai muka yi nima gare shi bil kilasi da tsarkake mina sijini ga barin kurkuku makanan li yusufa Allah ya ce muka tabbatar da annabi yusufa fil ardi a bayan kasar misra ya tabawo yake sauka min ha haifi ya sha duk inda yake so ba da da yake bayan da yana cikin kunci wala haba za an tsare yi wa bikin sai da wannan labari annal maliku yi sarkin ta wajja ya nada masa kambi ko ka tamahu ya sa masa zobe wa walahu ya ɗaura yi makanul azizi a gun azizi misra wa zalau ya cire azizin wa mata ya mutu ba da ba da hu bayansa wata zawuji imratu daga bayan ya mutu annabi yusuf kuma ya auri matar ta zule kan ko waje da azra ya same ta budurwa yadda take da can wa ladallahu wa ladaina har ta haifa masa da yaya mata guda biyu wa qamal adad adalci ya zauna bai misra bayan garin misra alar da misra wa danan lahul aqaribu aka kuzantar masa da arriƙa buhu ya yi nasibu bi rahamatina Allah ya ce rahaman muna ba da ita man na sha ga wanda muke so Mhm.
ولا نري أجر Allah ya المحسنين ce ba ma tozatar da ajar al-musinin ladan mai kyauta ta aiki wanda yake ki aiki ba ma tozar da ladan sa Mhm.
ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون wala ajar al-akhir amma kaga duk da haka abin da za a samu a lahira na dangane da lada khairun to shine mafi alkhairi min ajar duniya daga wannan lada na duniya ba ga kowa ba lillazina amanu ga wanda ya ba da gaskiya da Allah wa kanu yattaquna sune suka ji tsoron Allah wadda bayan nan suka yi gasu nuna kaɗi shekaru alkaɗi na fari wa saba arru kana'ana har fari ya je da kasan kana'ana wa sham da siriya ya aka yi وجاءت يوسف فركلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون wajen aiki wata yusuwa sai yan uwan annabi yusuwa suka zo misira illa binyaminu banda binyamin liyam taru domin a yi musu awo lama balaga hum yayin da labari ya kai musu anna azizi misira sarkin misira yudadda amu yana ba da abinci bi samanihi da kuɗi mhm, fadakalu فركلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون fadakalu alai sai yan uwan nasu suka je gunsa fadakalu alai sai gu- shiga gurinsa fa arahu mu sai gane su innahum yakawatu wannan fa lalle yan uwansa ne wa hum lahu ma cewa su dinan munkiruna ba su gane shi ba shi ne munkirin la ya rihuna ba su gane shi ba libudi ahadin saboda tsawon zamani wa zannu ma tsammanin su ma halaka hu ko ma baya duniya fa kallamu wa suka yi musu magana bil ibraniya da ibraniyanci fa qala kal munkir alayhim sai nuna kaman bai sani ba yace ma ga dama kun biladi me ya kawo ku gari na fa qalu suka ce lil mirati mun zo ne saboda awo fa qala yace la'allakum uyuna anya ko ba SS bane ba CID bane qalu suka ce ma'azallahi muna neman zuriya za a yi mu zama CID qala yace ba ma aina antum to aina kuke ku qalu suka ce min biladi kana'ana daga can kasan kana'ana wa abuna sunan mahaifinmu yaquba nabiyullahi annabin Allah ne qala yace wala huwa auladun ghayrukum bayan ku yana da wasu yayan qalu suka ce na mu kware kunna izina ahira mu sha biyu ne fa sahaba asgaruna karamin cikin mu ya tafi fa alaka bil bariyati ya ya mutu a jeji wa kana ahabuna shine wanda yake mafi soyon mu ilai gare shi wa baqiya shaqiqi amma dan uwansa shaqiqin sa yana na fa ta basahu baban namu ya tsare liyasta libihi domin ya ebe haso da shi fa amara biyan zalim yace to kun faɗa gaskiya bari a sauke ku wai karami haka karrama su walamma ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأكل لكم من أبيكم wannan ma jahazahum yayin da ya musu awwa ta yake su bi jahazihim da kayan awon su wa zalahum kailum ya cika musu kwanukan su kayakin su kare yace to in dai abin da ku faɗa gaskiya ne tuni bi akin da kun ku je ku zo min da dan uwan naku mana min abikun wanda yake gurin baban ku shine binyamin la'alama dan na gane sirrin gaskiyan ku bi ma kullum cikin maganar da ku faɗa ala tarawna shin ba ألا ku gani?
ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ala da rauna wai shin ba ku gani ne ana ubir kare ni dinna na cika muku au a tammahu na cika muku min gaire bakasin ba tare da tawaya ba wa ana kairul munzirina na sauke ku a kyakkyawan masauki mhm.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون an da kuka gaya mun fa wa in lam tatuni bi in dai ba ku zo min da wannan dan uwan naku ba fala kaila lakum indi ba yadda ba za ku samu awu a gona miradin wala ta garabu ne kada ma ku kusance ni na hayya ne adabi ne ala mahallu fala kaila ai ta harimu za mu haramta mu wala ta garabu kada ku zo ku so da ni mhm.
قالوا سنراود عنه وأباه وإنا لفاعلون an suka ce sanu rawi da anu abawa za mu zuba kokarin mu dai mu nemo shi a gurin mahaifinsa sanarsa ta jihadu za mu zuba kokari fi dalabi minu mu ga baban namu ko zai bamu wa inna mu la fa'iluna za mu aikata neman bayarwan ne dai ba mu sani ba Mhm.
وقال لفتيته اجعلوا بلاءتهم في رعالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون wa qala li fidyati sai annabi yusuf ya ga yaran sa hadamin sa wa bi qirati li fityani ga yaran sa ai gilmani yaran sa yace ij'alu bi ra'atuhum abinda za ku yi wa kudin ma ku mayar musu allati atobiya wanda suka zo saman limira ta kudin awun ku mayar cikin tekin su wa kana da rahima dama dirhamai ne fi rihalima cikin tekin nasu au iyati min jafin kunan su la'allahum ba da banza ba ya rihuna ko sa sani idan kalabu yayin da suka juya ila alim izuwa iyalansu wa faragu yayin da suka juya au iya tim jakan kunan su suka ga kudin la'allahum ba da banza ba yarjiuna in sun koma in ba wani kudin ba za a dawo ba amma idan abincin ya kare in lokacin awu ya to inda wannan kudin za su sake dauka su zo awu shine bazaran la'allahum yarjiuna ilaina li'annahum domin cewa su dinnan la yasaluna ba za su halatta imsaku a rike wannan kudi ba Mhm.
فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أكانا نكتل وإنا له wannan لحافظون ma raja'u yayin da suka juyo ila abi izuwa babansu kalu suka ce ya bana ya babanmu mun ne min na kai mu fa za a hana mu awo in lam tarsila kana ilaihi in dai baka saki dan uwanmu mun tafi da yi zuwa gare shi ba fa'arsil saboda haka da Allah ka haɗa mu ma'ana tare da ɗan uwan a kana ɗan uwan mu nafsalu mu ji a mana au wa inna mu lahu a gare la hafizuna wallahi muna masu kiyayewa gare shi Mm.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قال قبل ij'al amanu kuma alai na sake amincewa da wannan dan uwa nasa zuwa gare ku illa kama amintu kun kamar yadda na amince ala aki Yusuf da dan uwansa Annabi Yusuf min qablu tun gabanin wannan rana wa qad fa'altum bihi ma fa'altum zai alhali kun aikata masa dukkanin abin da ku aikata masa bayan ya faɗa kuma yace to ba kuma fallahu khairu فالله خير حفظا Allahu hi sarki Allah khairu hibdahi ne mafi alkhairin kiyayewa wa bi giradi habibun Allah shine mai kiyayewa tamyizi ne li qawlihim lillahi yadurruhu farisan kaman ka faɗa haka Mm.
وهو أرحم wa huwa الراحمين yi ubangiji arhamur rahimina mai jin kan masu jin kai ne farju ina sa rai an yamun bi hibzi Allah zai mana baiwa da kiyaye su baki daya ولما فتحوا متاعهم وجدوا براءتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي walamma yayin da fatahu bira'atuhum suka bude mata'un kayayyakin su wajadu bira'atuhum suka samu kuɗin su ruddat ilayhim an ɗauka an mayar izuwa gare su qalu suka ce ya bana ya baban mu ma na bugi ne muke nema ne ma istifhamiya ne ai ayu shay'un na dadabu wani abu za mu nema ne min ikramul maliki da karrama wanda wannan sarki ya mana a azama min haza mafi girma da wannan wa qura bil fawqani a kitaban ne li yaquba wa kanu zakaru lahu suna ambata masa ikramahu lahu karamcin sarkin ne zuwa gare shi hadi bid'atuna wannan ba ta هذه zama- براءتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أكانا ونزداد كيل بعير hadihi suka ce baba duba ka gani mana bid'atuna wannan kudin mu ne ban sarkin nan ya mayar mana ruddat ilaina ya mayar mana wani miru ahalana na ji bil mirati lahu wa hiya da'af yace ga yi nan kuma na miru an mana awu ahalana mai awun nan suka ce a wani ruwayan fa dan uwan mu ne ai na ga yi mun zo da awu wa hiya da'af ga abinci nan wani abin zakana za mu kiyaye dan uwan mu wannan zida da kai na ba irin yanzu idan ka haɗa mu da dan uwan mu in mun goma ne ai kayan raƙumi goma ne ko to amma mun je da dan uwan mu ai kayan raƙumi sha ɗaya ne to ka ga na zida da kai na ba irin za a ƙara mana awon raƙumi guda li a kina sanadiyar dan uwan mu ka yi awu kuma a mayar ma da kuɗi za ne kai lin yasirin wannan awu ce mai sauki kala mai sauki alal maliki wannan sarki lisa kawai yi saboda kyautayinsa قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به إلا أن يهاد بكم kala annabi yusuf ai annabi yakubu ya ce lan urzilahu ma'akum ba yadda za a yi na hada ku ku tafi da binyamin hata tutuni mautukan wallahi sai dai kun zo kun dawo alƙawari min Allah gun Allah an la ta an bi an ta alihu ku zo ku rantse la ta tuna ni bihi in kun je za ku zo min da shi illa an yi hada bi kun idan wata kadara ta zo to sai dai gaba ɗaya abin ya faru da ku bi an ta mutu a wata garibi ko a rinjaye ku fala tu diku itiyani bi na ban da baka samu ikon zuwa da shi ba fa jabu ila zalika suka amsa babansu dangane da rantsuwa da ɗaukar wani alƙawari فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل wannan ma yayin da ta hu suka zo gun mahaifin nan nasa mu suka hu suka dauki wani alƙawari bi zalika qala Allah ta'ala qala yace Allah ta annabi yaquba yace Allah Allah alama na qulu na hanu wa antum akan abin da muke faɗa da abin da kuke faɗa wakilin Allah shine shaidan mu shine fassaran wakili anan fa arsilahu ma'ahu sai annabi yaquba ya ya aika suka tafi da dan uwan nan nasu وقال يا بني لا تأكلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة Waƙala ya ce, ya bunai da ya ga kyan ‘ya'yansa, ya ce, ‘ya'yana, la ta dukulu Misira, kada ku ga birnin Misira, min babin wahidin ta goma guda ɗaya, wada kulu ku shiga min abuwabi daga ƙohobi, mutafarriƙa su wanda suke mana raba, liyan layi sibi kuma da ainu kar ma yi su kama ku, wa ma uguniya, ما أغني عنكم من الله من شيء Wamanku ni amma wannan bayani da na muku ba zai wadatar da ku ba, ba zai ije muku ba an kum a gare ku bi ƙauli zalika da wannan faɗi nawa, min Allah daga abin da Allah yake nufi min din za'ida ne shawa na wani abu, addara huwa alaikum na abin da Allah ya kaddara muku. Wa inna ma zalika ya faɗi wannan ne shafa gadon saboda tausayi ga 'ya'yansa.
إن الحكم إلا لله Kuma wannan hukunci baya hannun kowa illa lillahi wahdahu yana hannun Allah hi daya alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilu alai a gaba sarki Allah tawakkal da Allah muka dogara bihi da hi wa sirri kuma da Allah muka amintu wa alai a gaba sarki Allah falyatawakkalul mutawakkiluna duk mai dogaro ya dogara da Allah qala ta'ala ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء لله حاجة في نفس يعقوب كرها wannan ma dakalu yayin da suka shiga min haizu amarahum abu ta yadda baban ya umarce su mutafarriqina a rarrabe ma kana yugniyanum bai wadatar da su ba min Allah daga hukuncin ubangiji min din za'ida ne shau na wani abu illa lakin ba da banza ba hajatun wannan wata bukata ce fi nafsi yaquba zuciya annabi yaquba qaraha da ya hukunta ta wa hiya irada bi ita janabin dabaul ayni ije maita shafaqatu saboda tausayin ƴaƴansa wa innahu وإنه لذو علم لما علمناه Yau domin shi annabi yaqubu da zu ilimin ma abocin ilimi ne mai yawa lima allamnahu da abin da muka sanar da li ai li ta'limina iyahu ga abin da muka sanar da hi ولكن أكثر الناس لا walakin يعلمون sai dai aksarin nasu mafi yawan mutane umar kufaru su ne kafirai la ya lamuna ilhamin la ba san cewa Allah yana kimsa ilhama li azbiya yi ga tatattunsa ba فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون wannan ma da galu ala yusufa yayin da suka yi wurin annabi yusufa awa ramma ilai aka sai taro dan uwansa binyamin ala yace ana akuka ni ne fa dan uwanka yusufa fala tabta iskare na taban zuciya bima kanu ya amaluna da abin da suka aikata ma min alhasari na hasada lana a gare mu suka aikata mana wa amara ya umarce shi bayan nan Allah yukbiruhum kar ya ba su labari wata wada ma'ahu sai kwanta tare da shi ala annahu sayataru zai yi dabara ala an ya baki inda hu zai wanzar da shi a gunsa فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم wannan لسارقون ma jahaza yayin da aka musu awo bi jahazihim da kayayyakin su zana sikada sai aka sanya kwanan awo hiya sawu ita ce kwanan sha min zahabin na zinari marsu'un wanda an masa fanti duk jawhari da jawhari fi rahala ake a cikin tekin dan uwansa binyamin sun ma'azana muwazzinu sai aka sa mai hela yayi hela nadi munadi ba da infisalihim bayan sun rabu an majalisi zuwa ga barin fadar annabi yusufa aka ji ayatu al-iru ya kuka take wanda ko zo daga kana'ana alkafila fa take inna kum lasariquna ku din nan fa ana tsammatar muku da wani abu wanda ba na gaskiya ba shine sata قالوا وأقبلوا عليهم ماذا Kamu تبجدون gaba ɗaya suka ce wa kada aka balu alai sun juya gare suka ce ma zallabi tamkiduna me ne kuka nema kuka rasa da kuke tuhuman mu da hi قالوا نوجد سواء الملك Kalu suka ce na fikirin su ai kwanan sarki ne na zinari wanda an masa banti da jawari shi muka nema muka rasa ba mu gani ba.
ولمن جاء به يمل بعير وأنا به A زعيم cikin ku wani man jabi duk wanda ya zo da kwanan sarkin. Kimlu bayira cikin kayan raƙumansa na abinci wa ana bihi zamni ne zan zama kabilinsa. Na kula zan tsaya masa a matsayinsa ba zan bari a walakanta ya ko wani abu ba.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين Kalu suka ce tallahi mai nan tsaye da Allah. Ai ƙasa mu biyu don zuwa ne ma'ana a tajibi na ban mamaki. laƙad alimtum haƙiƙa ba ku kun sani ma jina li nafsi da bamu zo wannan lardin misir dan barna ba fil ardi a bayan ƙasa wa ma kunna sarifina ko mu ƴaƴan annaba ne mu ba barayi bane ma saragana kadan tunda muke ba mu taba sata ba ku daina dangana mana ku daina tsammatan mana haka قالوا فما جزاؤه إن كنتم qalu al كاذبين muwazzinu ma fi yana suka ce to mun ji furucin ku wa zahabu da mutanen sa ba ma jazahu abinda kuka bada dana idan muka yi bincike muka samu kwano a cikin kayan ku asariku hakan ya tabbata to me sakamakon ku ne in kuntum kazibina idan abinda kuka faɗa ba gaskiya bane bi kauli kuma cikin faɗan ku da kuka ce ma kunna sariqina menene matsayin ku wa waje da bikum idan mun samu wannan kaya a cikin ku قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه suka ce jaza'uhu sakamakon sa mubtada ne kabar hu ga labarin man waje da firali duk wanda aka nemi wannan kwano aka samu a cikin tekinsa ya sariku ya yi sata sun ma'aga da bi kauli fa huwa sariku to wani shi ne bara waje za a wuyi za a yi wa sakamako ai almasaruku na wanda ya sata lagayar a ba waninsa ba wa kanar sanata ali yaquba wannan shi ne sillonin alolin yaquba kazalika najzi zalimin kazalika haka nan aljaza wannan sakamako da kuka gani na jazi Allah yake muke sakawa azalimi daga duk wanda ya zalunci bi sirkati da sata fasarahu sai suka bayyana li yusufa bi tabtishi aw yadi annabi yusufa ya ce to a fara binciken kayan su magani فبدا بأوهيتهم قبل وعائيته ثم استخرجها من وعائيته da bi aw yadi su manya manyan sai aka fara binciken kayan su fatar ta ya aka aka binciki kayan kablu gaba daya wuya ya ji kafin bincike zo kan binyamin liyan laye da dan an fara da na binyamin din abin zai zama tuhuma za a ga ko da wani abu sun mazaga raja daga baya aka samu kwanan sarki min wuya ya ci daga tekin binyamin qala ta'ala كذلك كرنا Allah ya ليوسف ce haka muka hiryawa annabi Yusuf shi ne kidina hiryawa ne ba ma kiji Allah ce mu ne muka hiryawa annabi Yusuf allamna wa muka sanar da al-itiyal wannan dabara shi ya kabi a kiji ke rike dan uwa nasa ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله kana Yusuf ai bai kamata annabi Yusuf liya guza kawo ya rike dan uwansa da kikan a matsayin bawa ba an zargace ga sada bi dinil maliki addinin wannan sarki ai hukumin maliku misra a hukuncin sarkin misra li anna jazaohu dan sakamakon sa inda wa nan gari an rabu duka ne wata gari mu da bakwantarwa misalin masaruki kamar wanda ya sada lal istirraki a babauta ba mm, illa- إلا أن يشاء sai الله abin da Allah ya zo a kaza hu ya rike bi hukumi a bi da hukuncin babansa ai lam ya tamakan min aka biya ai bai tabbata ce ya rike illa bi mashiyatin lahi sai da nufin Allah wa ilhamihi da kuma Allah ya kimsa masa suwali ikiwadi tambayan yan uwansa wa jawabu da bai amsa da suka yi bi sunnatin da nasu sannar نرفع درجات من Allah ya ce نشاء mu ne muke ɗaukaka ba darajar wanda muke so in mun so ɗaukaka darajar mutum sai mu kimsa masa sai ya yi wani abu na ilimi wanda mu za mu nere kuma daga baya kuma wannan abin ya zama sanadiyar ɗaukaka darajarsa bil iraba ce da rabawa wata nuni da faduwa bil ilimi ka yusufa kamar annabi yusufa ya ka yi wa وفوق كل ذي علم fawqa عليم kullu zirin duk wani wanda Allah ya ba ya sani min al makhluqina daga ababen halitta alimu akwai wani masani a alam min wanda yafi sani hatta yantahi ila Allah har zani yaje ya tike zuwa ga rabbul izzati قالوا إن يسرق فقد سرقها كله من قبل qalu sai suka ce in ya zara in dai annabi yusufa abinda kuke faɗa ya tabbata kar kamar ka ce yayi sata suka ce faqada saraha faqada saraka hakika hakan ya faru akun ga dan uwansa lahu a gare min kabla tan gabani shi annabi yusufa ai wa qala ya kasance sun radiya masa wani abu da ba sa tunani a raba wa annabi yusufa din فأسرها يوسف بنفسه ولم يبدها لهم su kai injin nan ka ce a kai injin za a kawo wuta ma yusufa annabi yusufa alaihi salatu wasalam da ya ja ka sai ya boye fi nafsi a kansa walam yubdiha ya zaru halan bai bayyana musu ba walla miri lil kalimatin lati fi qawli wannan lamiri ce ta gaba qala قال أنتم شر مكانا qala sai annabi yusufa ya faɗa fi nafsi a zuciyarsa yace antum sharrun makana wannan maganan da kuka faɗa fa kurin ku ne kuka kirkira min yusufa daga annabi yusufa wakili dan uwansa lisar kadim da kuka raba musu a kawo min abi dan uwanku wajen babanku saboda ubanku ɗaya wa zalama ko da wurgu ya zo ku zalamce yi wallahu والله أعلم بما تصفون wallahu alamu Allah bai yi ne masani bima tasihuna da abin da kuke sabata tazkuruna kuke ambatawa fi amrihi alamarinsa قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقزادنا مكانا قالوا suka ce ya ayyuhal aziz ya wannan sarki inna lahu abban wannan yaro fa yana da mahaifi shekan dattijo ne kabirin ya girma sosai ayyuhi buhu yana son sa aksara min na mafi san da yake masa ya bi namu wai ta sallatu yana ebe haso da hi an waladihi ga wannan ɗana sa alhaliku wanda ya rasu wanda ya halaka wai hazunuhu yana taban zuciya biraku a ce babansa ya rabu da wannan yaro fakuz ahaduna riki ɗaya mu mana istab'adahu ka bautar da hi makanahu a matsayinsa badala minu ya zama shine canjin sa inna naraka inna naraka minal wallahi mu muna musinin ganin ka minal muhsinina biya fa'alika kai mai kyautatawa ne fa a cikin ayyukanka قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده Allah ya ce ma'azallah ina neman tsari da Allah nasaba ne alal mazdari a zafa fi ilu aka shafe aikinsa wa raba aka raba ilal mafa'uli na'udhu billahi muna neman tsari da Allah min anna kuza ce mu mun riki wani illa man wajadna mata'ana indahu sai dai wanda bai ce ba wanda ya mana sata ba sai dai wanda muka tadda kayan mu a gunsa lam ya kul man saraka bai faɗa gaba ta razan saboda kiyayewa min lakazibi gabaran sare fa إنا إذا inna idan لظالمون in aka zana gairu yanzu idan muka riki wani sa da zalimin ai kaga abin da muka yi ya zama wani abu daban فلما استيأسوا منه كلسوا نجيا falan man sai su yayin da suka fi da rai minu na cewa lalle annabi yusuf ba zai bada binyaminu ba kala su sai suka koma gefe ita da suka gushe najiyan suna yaka magana mazarin ya sulawa lilwahidi mutum ɗaya ma yakan yakan halitta gare shi wa gairihi da waninsa ayu na ji suna yaka magana baruhum shahin su barin izuwa ga shashi قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله Ala Kabiru sai babban cikin su ya bada sunansa Sanarau Bilu. Aurayyan ko rayyan ko kuma Yahuza. Ya ce wai alam ya alamu alam ta alamu shin ba ku ana sani ba ne? Anna bakun baban mu annabi Yaquba. Kada a kaza alaikum mauzigan kafin mu zo nan sai da muka yi rantsuwa mu da hi akan ba zai ba mu sai da alƙawari. Min Allah daga Allah bi a kiko akan wannan dan uwana. Wa min qabli kuma kun ومن manta قبل ما فررتم في يوسف kun manta abin da ya faru ma din za'ida ne farrata irin sakacin da muka yi fi Yusuf alabara annabi Yusuf wakila ma din mazariya ne mubtada ne kamar huga labarin min qablu tan gaba ne falan labaraha فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير to in الحاكمين ma ku za ku je gida falan labara al-arda nufarikul arda ni ba yadda za a yi na bar wannan gari na Misra hata ya zana liya abiya sai dai babana ne ya min izini bil udi ilaihi da na dawo zuwa gare shi in ko ba haka ba auya hukumar lahuli ko kuma na ga abin da Allah zai hukunta mu bi kilasi a ki ko kuma mu gani in ma faɗa ne in ma rigima ne ya zan yin kwace dan uwana wa huwa khairul hakimi domin shi ubangiji shine mafi alkhairin mai hukunci a adalahu shine mafi adalci ga bayi ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق irji'u yanzu na ba ku umarni ku juyo ila abin ku je gun baban mu annabi yaquba faqulu ku ce ya abana ya baban mu inna balaka danka binyaminu saraka an fara lakana masa wani abu daban wanda mu ba mu sani ba karka ce sata وما شهدنا إلا بما علمنا wa ma shahidina amma mu ba mu shaida ba ba mu ga lokacin da abin ya faru ba illa bima alimna sai dai mu abin da muka sani tafatina min mushahadati sahibiran mun ga an bude kayan za an fitar da kwano kurin wannan muka sani وما كنا للغيب ko mu ba mu حافظين kasance ga abin da yake a boye ma za ba anni abin da ya buya a gare mu shine dawar musiki lokacin da za mu karba alƙawarin abunka wala mu ba za ga zai faru da shi ba hafizi ne dan ba mu kiyaye ba walau alimna da mun san cewa annahu yasriqu wani abu zai faru da shi lam na akuzu ai da mu zo da shi gunnan da mu murke alƙawari ba واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها kuma idan baban ku yace ba ku ce wasu alal qaryatin lati kunna biya ya aika ya tambayi mutanen misra eh su ne qaryata ba alqaryan za a tambaya ba mutanen misra hiya misra arsala ila ahliya ya aika mutanen misra fasaluhum ya tambaye su bayan nan wal ira mu ma ba mu kadai muka zo daga kana'ana ba ai wasu fatakin sun raka mu to fatakin da muka zo da su mu koma su ma tambaye su ashabul iri allati aqbalana wanda muka gabato fiya da su ai wa hum qaumun minan ka'ana mutanen kana'ana ya tambaye su wa inna mu zai same mu da sadiquna masu gaskiya ne fi na cikin wannan faɗi na farajahu ilayhi suka dawo gurin sa wa qalu lahu zalika suka gaya masa haka yayi ce da su قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال sai annabi yaqub ya ce bal ku bari sawalau ku ne ko kawata da kuma an wusa kuma wannan wannan lamarin fa ku kuka yi da za mu yi dogon bayani duk karatun nan ɗaya bayan ɗaya za ku dinga ji ai su din ne suka yi kuwa ko ba su bane shi Yusuf ba ɗansa bane ai ku kuka yi gurin shi ke wannan lamarin ku kuka yi wanda ya ce ku din ne shi ma ɗansa ne eh Allah ya masa ilhama ya sanar da shi eh amma kai baka ji ba sai ka ji kamar su wa'annan din ne suka yi yace shikenan bal sawalan lakum anfusakum amra wannan ku kuka gawata kuma annabi Yusuf ba shi ya kan ba anfusakum amra fa'altum ku aikata ita Muhammad sai yake tuhumar su da ma sabaka min shi ma mai yarin yace saboda tunanin da an yi Yusuf haka ba ma wannan bane ba kurin ya san yayansa ne suka yi ai wannan halin daga kawo kayan fuskon ya san wannan halin in banda annabi ba wanda zai wannan halin ya san ya yi ce da su kuma fasabrun ya jamil ce hakuri na hakuri ne kyakkyawa asallahu an yatiyani bihim to in jami'an tsanani ya zo sauki zai zo tunda an ce ba yusufa an ce ba yakuba to sauki zai zo duk lokacin da wani asara ya zo maka kuma aka ƙara kwata wani to in Allah ya daka gode wa Allah ya abin ƙarshen ka zai zo eh amma ɗaya aka maka sai abin da Allah ya amma ana wata a ƙara wata ko gobara aka ma kuma ka sake cewa ƙara ma wata to Allah ya yarda wani alkhairin amma ɗaya ne tal kai za a yi wahala kamar a warware amma ɗaya ya zo abin aka sake kwata wani to wallahi nan gaba kuma gaba ɗaya wani alkhairi ne zai balle eh shi ne saboda shi an masa kuma bayan wancan kuma an ce ga wannan dan ma babu ya ce a sallahu ya ce ya yanzanta Allah wa Allah an ya ce ni biyan zai zo min da Yusufa da dan uwan nasa jami'an baki iyansa inna wucewa sarki Allah huwal alima ai masani ne bi hali da halin da nake ciki hakimu kuma ya Allah gwani ne fi sunihi daga cikin ayyukansa وتولي عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو wanda كظيم walle sai annabi yaquba ya juya ano gabarin su tarikan kidabo ya bar magana da zuwa kala yace ya sabi ya taban zuciyata alif dan badali ne na ya ila ba raba shi haka ya huzuni ya taban zuciyata ala yusuf ga annabi yusuf wa bai rad aina wa dan idanansa sai da ya zama fari amma haka sawado ma bakin ya shafe badala bayarwa canjin farin min buƙayi saboda yawan kukansa min alhuzni taban zuciya laihi a gare shi fa huwa kazima amma hadiye hadiye hadiye taban zuciyan yake magamuman yana cike da bakin cikin makaruban yana cike da babban bakin ciki la ya zara kurbuhu baya bayyana bakin cikin sa قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين kalu dallahi sai jikokansa wasu malaman suka ce suka ce da la tabta kai dai ba za ka gushe ba ta zukuru yusufa kana tana yusufa hatta ta kuna harara karfa tunawa da yusufa nan ya sa ya kai ka mushrifan alal halaki li duri mar saboda tsawon jinya nan naka huwa mazdari ya sawi na bil wahid wa gairi aw ta kuna min al halikina ko kuma kar hakan ya kai gaba idan karan kwana ya zo mai aukuwa ta auku haka zaka ce mm.
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله Kala don zai ce inna ma shi ko ni kuka na kam ina daidaita yi ba ina daidaita shi. Ai ai ai wa huwa azimul hazani shine babban bakin ciki. Allazi la yazbiru alai wanda bana yi hakuri a kansa ina faɗa. Hata ya busu ilan nasi wannan zan ce da mutane ga abin da ya faru da ni. Saboda idan baka faɗa abin da ya dame ka ba yanzu nan zuciya sai ta fashi. Wa huzuniya amma taban zuciya na wanda da yake samun lada wannan bana miro mutane ilallahi. wannan zuwa ga Allah nake kaiwa la ila gari a ba ga wannan sa ba huwa allazi tambahu shaqwa shine sarkin da za zai amfanar wajen kai masa kuka ilaihi zuwa gare shi واعلموا من الله ما لا تعلمون wa alama domin ni Allah ya sanar da ni na sani min Allah ya gun sarki Allah ma la ta'lamuna na ko abin da ba ku sani min anna ru'ya yusufa kaga wannan mafarkin na annabi yaquba kirgun gaskiya ne huwa hayyin yana raye sun makala يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ya bune ya ku ƴaƴana iza bu ku dabi fa tahassasu ku je ku yi bincike shine tahassasu ku zuba kokarin nema a nemo nan a nemo nan sunansa tahassasu amma kana zaune mutum yana karanta halinka duk abin da kai yana kallo to sunansa da za ka sa a tahassasun ka sa da sai ya zama tajassasu eh shi yasa qur'ani baya son wannan wala tajassasu wala ya ga tabaru ka sa mutum ido kurin duk abin da ya kana kallo to wannan jassasu ne amma ka je ka zuba kokari akan neman abu to shine ta hassasu ku je ku zuba kokari wajen nema na annabi yusufa waki da dan wansa dalabu kabar huma duk inda za ku samu labarin su ku nemo wala ta yasu ku daina fidda rai min rauhillahi daga rahmar ubangiji innahu إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون innahu yanda sha'anin yake ba la ya asu ba kowa ne zai fidda rai ba fa min rauhillahi daga rahmar ubangiji illa alqawmul kafirun sai dai mutanen da suke kafirai fandalaku nahu misra ku tafi bangaren birnin misra li yusufa dan nemo annabi yusufa فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا falamma yayin da dakalu alai suka yi ga gurin annabi yusuf qalu suka ce yayi wal azizu ya kai wannan sarki masana ya shafe mu wa ahlana da iyalan mu rurrujin wa yunwa fa ya shafe mu sosai yanzu muna cikin halin yunwa wajina gahi mun zo maka bibiratin da kuɗi muzjetin dan jabu ba kyakkyawan kuɗi ba madahuwatin abin ijiwa ya dafa a kullum mara dan duk wanda ya ga kuɗin namu sai ya watsar mana liridatiya saboda muninsa wa kana da rayuman dan sun zo da dirhami zuyufan dan jabu au gairi hakoninsa suka ce fa au bi lalal kailu sarki ka cika mana au wata saddaq alaina ka sake gaskata a gare mu mana bil masama hati kai mana rangon kai mana sadaka ka yafe mana an rada ati baratuna saboda ka mana sadaka saboda munin kuɗin namu inna allaha da mu الله يجزي المتصدقين duk mutumin da yau wani sadaka ya kyautata masa fa inda la sanu ubangiji ya jazi Allah yakan yi sakayya al mutasaddiqina da wanda suke gaskata suke kyautatarwa yusibuhum zai ba su lada fauqa alaihim ai faraqqa alaihim fadan haka kuma sai tausayi ya kama shi wa adraka rahama sai rahama ta kara riskan annabin Allah wa rafa hijabi wani abin da yake na gaban sa sai dauke fuskarsa bainahu tsakanin su bai hijabin da yake tsakani aka dauke sun maƙala قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واكيه إذا أنتم جاهلون qala lahum sai gaya musu tawbiqan da uzurtawa hal alimtu shin kun san ma ba antum abin da kuka aikata bi yusufa ga annabi yusuf bi darbi da duka wal bai da sayarwa wa gaira zalik waki da dan uwansa min har mai kunkuna kyaransa lahu ba da firaji ayi bayan ya rabu da dan uwansa iza antum yayin da ku jahiluna ba ku san me zai biyo baya ba a ƙarshe ba ku san me zai faru ba shine jahiluna wai ba na rayin ilimi ba ma yu'alu alai ba ku san yadda al'amarin annabi yusuf zai juye daga baya ya zama shine babban sarki kuma annabin Allah mursali ba da haka zaka fassara jahiluna قالوا أئنك لأنت يوسف qalu da ya faɗa haka sai ba da an arahu bayan sun gane lama zaharu yayin da ya bayyana mai shama'ilihi daga ɗabi'unsa mutasabbiti ne yana mata bada suka ce a innaka shin kai ne la'anta yusuf shin ko kai ne yusufan ne ya ce da su قال أنا يوسف وهذا أخي kale shi ana yusufa ni da kuke magana ni ne yusufa wa za a hannunsa na dama ga dan wansa zai taba shi haka ya ce haza wannan aki binyamin shine dan wana binyamin wanda rahila ta haife mu kadaman nan قد من الله علينا Faɗin nan lahu gayi Allah ya mana baiwa an amallahu alaina Allah ya mana baiwa bil ijma'i ni da dan uwana muna guri daya إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يريه أجر المحسنين innahu yanda sha'anin ubangiji yake dama haka ne man ya taki duk wanda ya tsoron Allah ya kawo la in dai mutum ya ji tsoron Allah wa yasbir yayi hakuri alama ya naluhu ga abin da zai same shi to fa inna la sana ubangiji la yuri wa Allah baya tozatar da ajal musinin ladan wanda yake kyawaye fi anan warqu zahiri an aje zahiri mawlul dan da cewa zai fa inna la yuri ajrahu to amma sai aka fito da abin fili aka ce ajral muhsinina قالوا تالله لقد آثرك الله علينا Ado sai suka ce tallahi mai nazi da Allah laqad asraka Allahu alaina Allah ne fa ya zabe ka a cikin mu bil mulki ya baka mulki wa gairihi da wani haka wa وإن كنا in لكادئين kunna mu kuma kafin zuwa wannan rana gaskiya mun yi kuskure asimina mun yi abin da ba daidai fi amurka a lamaranka قال لا تثريب عليكم اليوم fa'azalna ka mun kankan da kai gashi a gare ka mun kaskantar da kai mun ma kaza mun ma kaza kala sai ce la tasriba ai ba bincike a ta ban babu wani zargi alaikum a gare ku alayhi ma wannan rana kan sahu bi zikir la'annahu mazannata tasribi domin da suna tsammani gudun zai musu bincike ba gairu wani sa aula shi ya bi duk lokacin da wani ka cin masa yama ba daidai ba ka daina kurehi daga ya ce da maka za ya ci a bari eh kurin a- a- ba kuma na yafe ma ni ma Allah ya yafe min na ai je gaba shi yasa ake cewa a ja layi gaba tafi baya yau Mm, ko da wani ne ma ba daidai ba ko wani ba ka ce ai kaza kaza ka ce a ja layi gaba tafi baya ko lamarin aure ne wani yana zanka wani baya zanka ka ba da sadaki abin yayi aka ce kurin an bar abin eh a bari gaba tafi baya yau haka ake faɗa eh ba bincike ai yawwa binciken baya jawo alkhairi ya gafirullahu lakum yace babu komai ku dai Allah ya muku gafara inji annabin Allah annabi yaqub ya annabi yusufa wa huwa arhamur rahimin yace wa huwa cewa shi sarki Allah arhamun shi ya har sarki Allah mai jin kai mai jin kai ne in dai zaka ji kai to Allah zai ji kanka wasu alamu ana bihi bayan ya gama wani yace ya kuka bar babana annabi yaquba fa kalu suka ce za bar aina wa idanunsa ma baya gani ya lullube da kwakwanya fa kala اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم to أجمعين wannan abin da ya sa muka tsaya muku nan idan kuna duba haƙoƙin manzannin Allah makanta ai korare ne ga manzannin Allah haka rayin ji haka menene ba fa makanta yi ba wani abu ne ya lullube idan saboda jarraba eh kar ka yi tsammanin kamar shi ko kamar annabi yaƙu isiyaka ko makancewa suka yi tunani ne na Allah idan hawayen yana zuwa yana zuwa abin da ya faru kamar ruwa ne duk inda yake ruwa ba a ɗaukewa yanzu nan kana da katanga sai ka ga koren wannan me kuke cewa gansai sai ya rufe katangan amma ai ba katangan ba ne ya ɓaci yawan zuba ne to su kuma wannan gansan da yake zuba a katanga in dai hawaye yana zuba wannan wannan kwakwanyan to kaman gansai din ne ga zuban ruwan sama amma idan an wanke an wanke an wanke gansai katanga yana nan a yadda yake ina fata kun fahimta ko kan dutse ne zama kore shar in da ya ka gyara shi za ga ya dawo to amma annaba ba sa mukan cewa korari ne haƙƙinsa kar ka manta da wancan sai ka dawo da wannan ya ka yi اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم sai dai أجمعين ina buku da bibi kamin sai haza da wannan rigan nawa wannan riga na sa huwa dama kamin su Ibrahim rigan annabi Ibrahim ne allazi labasa wanda ya sanya yi na alqafin nari yayin da aka jefa ya wuta kana bi nuki yana wuyan sa bil jibbi lokacin da yake rijiya wa huwa minnal jannati dama rigan daga aljanna ne amara hu jibril Allah ya umarci jibril bi risalihi da aiko masa da shi wa gala yace inna fi hariwa dan kan hizri yana jike wala yalqa ba a jefa wannan rigan al'utala ga wanda Allah ya jarraba illa ubis ya samu sauki على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين faru ku je ku jefa wannan riga ala waje abi ga fuskan babana ya ti basiran ganin sa zai dawo wato ni kuma in ya dawo ku zo mun biya da duk ku dauko iyalanku ajabe ne gaba ɗaya na neman ku sai ku zo nan birnin misra ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون wannan ma yayin da fasalatul iru wannan fatake suka bar misra karajat ana rihe da gine-ginen misra kala abu sai annabi yaquba ya ce liman harara min banihi wanda suka da ce daga yayansa wa auladiyim da kuma yayan yayansa yace inni la aji da riha yusufa ni ba na jin kanshin annabi yusufa aw salatahu ilayhi siba iskar asba ta sadar man da ita bi udhni akun ai ai bi idnihi ta'ala da izinin Allah min masirati salasati ayami tafiyan kwana uku aw samaniyata ko kwana tako aw afsara ko fiye da haka laula ba dan ina jin tsoro an tufanni duniya kada ku ji gaskata ni ba da haka zaka fassara ai ta sabi ku wautan da ni le tas- le saddaqatu muni ku ji gaskata ni قالوا تالله إنك لفي ضلالك qalu القديم da wasu gaje tallahi amma na da Allah in naga cewa kai lafi da lalaya kana cikin soyayyar ka ba ba yanda mai fassara ya faɗa zaka faɗa karka ce kadiya ta ba ruwanka da wannan rubutun da ya kawo in naka lafi da lalika kana cikin daɗaɗɗiyar soyayyar ka kana cikin soyayyar nan taka alƙadimu da daɗiya haka zaka faɗa sai ka waske wa sawi da jalalai ne nan sai ka tsira min ifradik amin mahabbati kana tsananin soyayya warja da sa rai liqayi gamuwa da yi ala budul ahadi bayan tsawon zamani haka alƙali iya ya fassara mana a shafa فلما أن جاء البشير ألقيه على وجهه فارتد بصيرا falamma an dan za'ida ne jalibahir yayin da mai albihir ya zo shine yahuza bil kamisi da wannan riga wa kana kada hamala kamisi da mu dama can ya dauki rigan jini ya kawo annabi yaquba na wannan koran fa habba yake so an yi farahu ya faranta masa rai kama hazana hu kamar yanda ta ya bakanta ya sa ya kamar yanda ya sa ya taban zuciya alqahu yana zuwa sai ya jefar masa tsara alkamisi ya jefa rigan ala waji ya fuskan annabi yaquba faratadda basira sai ganin sa ya dawo قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون Ƙala zai ce alam a ƙulla kuma ya dama can ba na gaya muku ba. Inni alama ni fa Allah ya sanar da ni min Allah gun Allah. ma la ta'lamuna ba irin abin da ko Allah bai sanar da ko shi ba قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا kalu suka ce ya abana ya babanmu istaghfir lana zunubana muna so ka gafarta mana zunubanmu ba ka gaba- ka nema mana gafara akan abin da muka aikata إنا كنا mu ba خاطئين hakika mun yi kuskure cikin abin da muke gaya ma da abin da ya faru da dan uwanmu ya yi ce da su أنا سوف أستغفر لكم to malamai ربي sun ce sofa din nan daren juma'a zai kai addu'ar dan ya kai daren juma'a ta fi istijaba shine fassarar sofa da sannu astaghfir lakum rabbi zan nema mu gafara a gun mahalicci na innahu إنه هو الغفور innahu الرحيم domin cewa sarki Allah huwal gafuri shi sarki ne mai yawan gafara rahima mai yawan jin kai akara zalika ya jinkirta wannan ne ila sahur zuwa sahur li yakuna aqrab domin ya zama shine mafi kusa ila ijabati zuwa ga amsa au ila lailatul juma'a ko ya ji abin ne zuwa daren juma'a summa tawajjahu ila misra daga nan suka kama turba gaba ɗaya dangin suka tayi zuwa misra wa karaja yusufa wal akabira li tarjim annabi yusufa da manyan sarakuna suka fito za su tare annabi yaquba da danginsa فلما دخلوا على يوسف آويا إليه أبويه وقال نكلوا مصر إن شاء الله آمنين falamma dakalu ala yusufa yayin da wayannan mutane suka yi ga gurin annabi yusufa fi madrabihi a inda aka kafa hema awa anan ne ya taro ramma ilahi abuwai annabi yusufa ya taro iyayensa ba abuhu babansa wa ummu da mahaifiyarsa ko kuma ba mahaifiyar kala to kanwa mahaifiyarsa layya wanda bayan ita ra'ila ta rasu wa qala rum yace udkhulu misra za ku yi ga birnin misra fa insha Allah in Allah ya so aminina kuma amince za ku shiga misra fa dakaru suka higa wajalasa yusufa ala sar annabi yusufa ya zauna kan gado dan yana zaune warafa abuwai ya dauka iyayen- ورفع أبويه على العرش وكروا له warafa سجدا abuwai sai ya dora iyayen nasa a jalasa wa mama aho shi yana kan gado babansa yaquba yana dama mahaifiyar tasa ko kanwar mahaifiyar tana hagu duk suka zauna ala lari akan gadon karagan su ma suna hayi na wakaru وكروا له daga سجدا wakarru gaba ɗaya suka faɗi wai ki wato da yan wallahu sujada suka sunkuya suka yi masa gaisuwa na ban girma shine sujada ba sujada na kai gohi ba sujudul inhinayi sujada na sunkuyo lawar ajabata ba na ɗora goshi ba saboda haka dan ka sunkuya ka gaida mutum haka ba mahalukin da ya isa ya hana Mm, babu sujada inhinayi wani barka dai ka dan yi haka a, babu ne ga annabi yaquba ne yayi wa annabi yusufa a wayannan annabawa inda wani abu a dan abin da ya shafi shirka ko wani abu da kake tunani sai ai ba za su yi ba shine wa karru lahu sajada ka duba abin da mai shirki ya faɗa mana sujudul inhina'i sajada ne na sunkuya lawar uljabati a a ba wai dora goyi bane wa kana tahiyatun fi zalika dama gaisuwan su kenan a wannan zamanin وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا wakala bayan su jana yace ya bati ya babana haza tawul ruwa wannan bai ne fassara mafarkin nawa min qabl wanda nayi can gabanin zuwa rana kada ji ala harar ya ga yau gashi Allah ya sanya gaskiya an fassara mafarkin ya yace da hin وقد آسن بي إذ خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي sai annabi sai ga ya masa yace wa kada hakika bai faɗi duk abin da ya faɗi da shi yan uwana sun mun kaza sun mun kaza shi yasa mahaifinka duk lokacin da dan wanka ya ma wani abu karka ce an mun kaza ba a yin haka kurin babanka ya aka yi wa da kace baban mu gode wa Allah dai Allah ya kubutar da ni haka zaka ce to da baban zai tambaya me ya faru da kai wannan dalili ka zo misira kafin ma baban ya gaya masa haka yace baba ba wani abu bane wa qad ahsana biya yace baba na ba wani abu ne faru da haka min qabla qad ja al haraja wa qad ahsana biya hakika an kyauta da mun ilayya zuwa gare in aka raja ni yayin da aka fidda ni bai ce komai ba yayin da aka fidda ni minal sijini da kurkuku lam yaqul minal jibi bai ce daga rijiya ba takarraman saboda karamci liyan la takajidu iki wato kar yan uwansu su kunyata waja bikum kuma gahi yayin da ku aka zo min da kun minal badawi aka zo da ni daga kauye albadi yace daga kauye min badi an na zaga shedana bayan da shedan ya dan higa tsakani bai ni tsakani na wa baina shi waje da tsakanin yan uwana amma yanzu ya fita inna rabbi إن ربي لطيف لما inna يشاء rabbi domin shi ubangiji na ladihu mai taushin baiwa ne lima ya shawo ga abin da ya so innahu إنه هو العليم الحكيم innahu cewa sarki Allah huwal alimu shi ma Allah masani ne ga da abin da yake faruwa bi kalgi halittar sa hakimin Allah gwani fi suni wa kama inda inda hu abu babansu ya zauna gunsa arba wa irina sanatin shekara ashirin da hudu aw saba ayara sanatin ko shekara sha bakwai wa kana muddad firaqi muddan rabon su dama samani ayara shekara sha takwas ne aw arba'ina ko shekara arba'in aw samanina ko tamanin wa haratul mutu da mutuwa ya zo masa fa wuyu sai yaquba da kansa yawa annabi yaquba wasici an ya hamilu idan ya mutu kar a bar ya misra annabi yaquba ya ce annabi yusuf ya dauke shi wai da fanu ya kai abin da inda abihi a nan gun babansa annabi ya siya ga falal din famara bi nafsi kuma ya je da kansa ya je wa da fanu ya binne shi sammatan ya dan zauna can sun ma'a da sai ya dawo zuwa misra wa kama ba da bayan sai ya zauna salatu irin shekara 23 sanatun wala matan ma'amruhu yayin da ya gaba al'amarin sa ya kare wa alima Allah ya dumu annabi yaquba ya yusufa ya san nan gaba ba zai dawoma a duniya ba ta qat nafsuhu shine ransa yake bege ila maliki zuwa ga sarki addaimu madawwami fa qala sai yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadi rabbi ya ubangiji kada a taita ni Allah kai ne ka bani min al-mulki wani bangare daga mulki wa 'allamtani ka sanar da ni من تاويل الاحاديث فسر مبركي تعبير الرؤيا فاطر السماوات فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره فاطر السماوات الله كاين سرجين da ka halicci saman nan bakwai wal ardi da sai anta wali kai ne majibanci mutawali musalihi mai jibinta mai gyara al'amara na fi duniya anan duniya walakin da makoma lahira tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin Allah idan kwana na ya kare tawaffani ka karbare na musliman ina mai mika wuya gare ka waliki Allah ka riskar da ni bi salihina da managarta min aba'i daga iyayena fashe ba da zalika bayan wannan annabi yaquba annabi yusufa ya rayu asubuwan bai fice wasu wato sati haka ba aw aksara ko mafi yawa wa mata wa lahu miyata wa iruna sanatan ya rasu yana dan shekara 120 wata sha'al misruna mutanen misra suke rigima fi kabari a kabarin sa fajalu suka sanya fi sunduki a daka min marmari na marmara wa dafanu suka binne bi alamil a can saman kogin ne lita umar barkati dan albarkan ya gama janibai bangare guda biyu fa subhana tsarkakan sarki ya tabbata mallain qara mulku ga sarkin da mulkin sa baya karewa zalika minan bayil gaibi nuhihi ilai zalika wancanan wannan bayani al mazkuru abinda muka ambata maka annabin Allah min amr yusufa daga lamarin annabi yusufa min amba'il gaibi wannan labarai ne na gaibi a kabaran mana labarta ma ma gaba an ka abin da ya fi kuwa gare ka ya muhammadu nuhi yake wahayi ile ka zuwa gare ka wama kun ka ladayhim idza jama'u amrahu wa hum yamkurun wama kun da lai da ba kasance kana tare da su wallahi dai iki wata yusufa idza ajma'u amrahum yayin da suka tare lamarin su fi kaidi azamu alai yayin da suka yi kaidi suka yi azama a gare wa hum a yayin nan yamkuruna ai lam taruruhum baka da ce su ba fa tarifa kissatu mu ka gane labarin sa ne fata kubiruwa muke baka wa inna ma hasala laka inda labarin ya sadu daga ilmu sanin sa min jihatul wahayi ta bangaren wahayi wa ma aktsaru nasi walau harasta bi mu'minin wa ma aktsaru nasi mafi yawan mutane ahlul makka walau harasta ko da za ka kwadaita ala imanihim gaban gaskiyar su ba ku ba zai yiwu ba duk mutane su ba da gaskiya ba wa ma tasaluhum alaihi min ajr wannan wahabi da kake musu alqur'ani ba baka ce su baka lada ba in huwa illa zikirun lil alamin in huwa illa zikr shi qur'ani tunatarwa ne ba ga kowa ba lil alamin ga mutane da aljan wa kayyin min ayatin bis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa kayyin Allah yace nawa ne kam ka bari min ayatin wai aya nawa ne dalatin wanda zai shiryar alawa da ne da la ga dayan tagan Allah fi samawati asammai wal ardi daga sai yamuruna alaiha wanda za a shude ta kansa shahiduna ha wanda kuke gani wa hum anha muridun amma duk da haka mutanen maka suke bijirewa ba sa ba da wilaya tabakaruna ba sa tantance ni wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu ba sa ba da gaskiya aktharuhum mafi yawan su billahi da sarki Allah haifu ya karuna yayin da suka tabbatar bi annahu alkaliqu arraziqu Allah shine mahalici ne mai azartawa illa fa ce wa hum su dinnan mushrikuna suna tara Allah da wani ai bihi bi ibadatul asnami da bautan gumakai wale da dalilin wannan kanu ya uluna suke faɗa fi talbiya juma talbiyan sallabai ka la sharika laka daga nan kuma sai su faɗa abin da bai dace ba afa aminu an tatiyahum gashiyatun min azabillahi aw tatiyahum musatu bagdatan wa hum la yash'urun afa aminu wai shin yanzu a kun ba da gaskiya an tatiyahum gashiyatun mai lullubewa ta zo muku nikimatun hukuba ta gishawun da za ta lullube ku min azabillahi daga azaban Allah aw ta ti musata ko kuma kun amince ta yin kiyama ta zo mu baga ta tangamsake wa hum alhali cewa ku la tajuruna ba ku ana sani ba waqtu itiyarihi ya lokacin da za ta zo mu qabla hu gabanin sa قل هذه سبيلي أدعو إلى wanda ya الله musulun da wa hadhihi sabili wannan ita ce tafarkin mu wa fasaraha mun fasara bi qawlihi ga fada ta sanan ud'u أدعو أدعو Eh, قل هذه سبيلي أدعو إلى shine الله ad'u sabili ya tabarkin namu ad'u ila kai kira zuwa bi Allah shine nake ga mai على بصيرة أنا ومن in ka ce اتبعني kula hadhihi sabiliya wannan ita ce tafarki na da annabi ya faɗa sai ka ce wacce ce tafarkin sai ka ce ad'u ila Allah kirawo mutane a zo ga addinin Allah to kuma akan me za a kira mutane ga addinin Allah ala basiratan akan hujja ga qur'ani to kaje da maganar ta bada ka kira mutane akan hujja shine ala basiratin hujjatin wariya ana ana ni wa mani tabani da duk wanda suka bi ni amana bi suka bada gaskiya da ni ala ana dan mubtada ne kabar ga labarin amma bi ma qabla huwa da yake gaban su gaba kadan وسبحان الله sarkakan tsarki ya tabbata ga sarki Allah tanziyan tsarkaka lahu a gare an shirka ya gabarin abokan tarayya wa ma ana وما أنا من wa ma ana ni المشركين ban zama minal mushrikina daga cikin masu tara Allah ne min jumlatil sabili aidan koma wazance وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل wa ma القرى arsalna Allah yace mu bamu aiko ba min kable ka can gabanin ka illa rijalan sai dai mazaje ne yuha wa fi qirati bin nuni wa qasara ayyuha muna yin wahayi ne ilaihim zuwa gare su la malaikata Allah yace ba mu aiko malaiku ba min ahlil qura kuma yawanci mu ba mu aika mutanen ƙauye Allah yace duk wanda za mu aika musu min ahlil qura sai mutumin alƙarya al'amsaru birane mutanen birane li'annahum domin su mutanen birane ai in za mu aika annabawa zuwa ga birane li'annahum a'lamu mutumin maraya shine masani wa alamu akwai juriya bi kilabi alal bawari sabaninsu da mutanen kauye li jafaihim mutumin kauye akwai wauta wa jahalihim da jahilcin su duk annabin da yake maraya yake ko malami ne je maraya ya ji daɗi ba kaman kauye ba yanzu a kauye haka zaka yi ta zama sai masu rabo da Allah ya sa muka rike annabi kuke ta zuwa amma yanzu yan garin ai har yanzu ba su yarda da mu ba eh rabe rabe suke jahilin da rawa in ka zo raba kuɗi su zo da gudu in karatu ne ko ba ba zai yadda da kai akwai wauta yi mana ai da mutanen maraya ne muke wannan harkan Allah ya je mu mutum dubu goma wallahi da suna inuwa yi za su zo ai sun gani daga gani akwai ilimi akwai fahimta amma mutumin ƙauye a shi so yake ma ya ga gazawar ka duk abin da za ka yi kurin ya sa ma ido yaya zai yi ya ga gazawar ka kun kuma ba sa ganewa kuma ga abin duk kullun kullun karuwan in an zo ma su ne to ba za su ganewa sai mai rabu shi yasa Allah ya ce in an ma aiko annabi ba ma barin ya kawai sai mu ce ka je maraya yi mana annaba maraya suke zuwa ba sa zama a kauye to mu gode wa Allah ku taya mu addu'a su kuma mutanen namu Allah ya sa su fahimce mu Mm, haka Allah ya ce ya Allah ya ce وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل Allah القرى ya ce wa ma arsalna mu ba mu aiko ba kabila ka can gabanin ka illa rijalan sai dai mazaje yuhu Allah ya ce muna waye gare wa fi qirati bin nuni wa qasara hau ilayhim idza alam a ba malaiku ba min ahlul qur'an Allah ya ce ma abuta alqaru al amsar li'annahum alama da mutanen marayadan sune masara wa ahalama sune da da sanyin hali bi kilab ahlul bawadi sabanin su da mutanen kauye mutanen kauye li jafayim idan aika annaba mutanen kauye akwai wauta wa jahilihim kuma akwai rayin sani baka ga annabi da ya je birnin ɗaiba jifan sa ma suka fara yi da yake mutanen kauye ne to ya za a yi afalam yasiru أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم abalam yasiru wai yanzu a ko mutanen maka ba kwa tafiya ne fil ardi a bayan kasa fa yanzuru ku duba mana kai fa kana aqibatu wai yaya ƙaryan wa'inda suke min qabli kun can gabanin ku ne akiru amrihim ya ƙaryan lamarin sa ne min ihlaki min halakar da zubi ta kabilihim rusulum da ƙaryata manzannin sa da suka yi wala darul akhirati ولدار الآخرة خير للذين اتقوا wala darul akhirati kaga gidan lahira shine aljanna karun shine fa mabi alkhairi lil ladina ittaqullaha ga duk wanda ya ji tsoron Allah afala أفلا shin yanzu تعقلون a duk wannan wa'azi da ake mu ba za ku hankaltu ba ya ahlul maka ya ku mutanen maka haza wannan fatumi ne ku zo ku ba da gaskiya ga wannan annabi namu حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء hatta gaya ne lima dala alaihi ma qablahu arsalna min qablika illa rijalan yihi fataraka sai aka yi jinkiri na shirin na taimakon sa hatta idan sai asa to wannan ya fi komai wahala eh yayin da suka fiddare ar-rusulu manzannin fiddaren da suka yi mutanen ba za su yi imani ba wa zannu zannu anan aikanun rusulu manzannin sun tabbatar annahum kada ku zibu haƙiƙa mutanen nan za su ƙaryata su daga za ka fassara wai ba manzanni ne suka fidda rai da taimakon Allah ba su manzannin lalle sun tabbatar sun fidda rai wa'annan mutane sun tabbatar za su ƙaryata su bayan sun ƙaryata su kuma ha ila yau ba za su ba da gaskiya da su ba wannan shine alƙali iya da sai da ya shafe wajen shafi uku a shafa ana magana akan ai bita shadidi takaziban ƙaryata wanda la imana ba'adahu babu ban gaskiya bayansa wa takadibi inda takadibi ne azannu al'umam annar rasulu agalahu su in kuma zanna ka faɗa to su al'umman a tsammanin su sun ɗauka manzannin alkawarin da suka yi kaman ba zai cika ba aka faɗi ma sun ɗauka lalle za su saba wa alkawarin da suka zo amina nasir na taimako to Allah ya ce sai ka karanta wancan ka karanta wannan ja'ahum nasrana a lokacin da suka fidda rai to a daidai lokacin nan Allah ya ce ba wai sun fidda rai da rahmar Allah bane sun fidda rai mutanen ba za su yi imani ba to a lokacin nan ja'ahum nasaruna Allah ya ce sai muka zo da taimakon mu fanunji Allah ya ce abi nunaini mushaddadaini mukaffafan binuni mushaddada mari fanunji man nasha sai mu tsere da wanda muke so wala yuraddu ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين wala yuraddu Allah ya ce ba wanda zai mai da ba sana azaban anil qawmul mujrimina yayin da muka yi niyya ga mutanen da suke mujrimai muka zo da azab ba mai mayarwa al mushrikin mushrikai لقد كان في قصصهم عبرة لأولي daga الألباب kana hakika ya kasance fi kasasin kaga labarin annabi yusuf to ibrata akwai abin lura fa ba ga kowa ba li ulil albabi duk mabocin hankali in ya gani ga yadda zai zauna da dan uba ga yadda za ya hakuri ga yadda ake da zaman kauye ga yadda za ya mara in kaga da farko ana baka wahala karshe Allah daraja zai maka idan yan uwanka suna kin kan kai hakuri Allah zai ma kaza zai ma kaza to abin a dunkule ne da da lokaci anan sai mun yi awa guda a kansa Allah yake cewa li ulil albabi ga mazawa hankali ما كان حديثا يفترى hadisin anan alqur'ani wannan alqur'ani ba ba kiran ƙarya bane gaskiya ne walakin ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون walakin ba da banza ba kana tasdiqu shi qur'ani yake gaskatawa allazi baina yadayhi abin da ke nan gaba gare shi qablu min alkutubi nan da tattabai wa tafsilihi ko qur'ani yake rarrabawa ay tabayinu kulli shay'in kowanne hukunci haka nema ɗaya bayan ɗaya ya tajile wanda za a buƙatu da yi min addini na addini wa hudan min dalalati qur'ani shirya ne gaban bata wa rahmatur rahma ne li qaumin yu'minuna ga mutanen da suka yi imani kasu su Allah yake ba bi zikir da ambato linti bayin bi saboda amfanin su duna gairihin koma bayan wannan sa to za mu tsaya nan ko